أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملع الأعلي ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خلف الخلفة فأتبعه شهاب ثاقب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأزل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a muna gode ma Allah madaukin sarki wanda ya samu kidawa da mu ci gaba da wannan tafsiri na alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda ayyau ma Allah sake dawowa da mu a wanda mun kwana aya ta hudu a cikin wannan sura ta suratu safati a jiya wanda za mu tashi aya ta biyar kenan wanda mun ji yadda Allah madaukin sarki yake rantsuwa da mala'iku masu yin sahu sahu ko kuma masu yin sahu na sallah ko masu yin sahu na jihadi ko kuma tsuntsaye da suke shimfiɗa fukafukin su a sama duka an fassara da haka nan da kuma mala'iku masu yin tsawa ga ainihin a giragizai ko kuma malamai masu yin wa'azi duka dai mun an ji shi ma an fassara da haka nan din haka to abinda a jawabi sannan kuma Allah ya rantsuwa da masu karatu na alkur'ani ko kuma masu karatu na kowane irin kalan nau'i na zikiri shine fattaliya ce zikira din Allah ya rantsuwa da masu karanta dukkan wani zikiri ko alqur'ani ne ko ma wani nau'i na tasbihi da sauransu duka kowanne ya shiga abin da jawabi a rantsuwa shine inna ilahakum la wahid Allah ce lalle ubangijin ku ya ce wallahi makadaici ne daya ma'ana ubangiji madaukin ziki shi kadai yake ba ya da wani abokin halitta a cikin mulkinsa shi yasa kaga a kasancewar Allah shi kaɗai da yake gudanar da mulkinsa to shi yasa kaga dukkanin abin da Allah ya so shi yake hukuntawa kuma in ya hukunta ba wani wanda ya isa ci bai yarda da wannan hukuncin bai tare da shi ya saboda haka kuma idan laifi mutane suka yi yamma su azaba ko ya halakar da su ba ba wani wanda ya isa ya ce ma Allah dan mi dan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu shi Allah ba a tambaye shi me yasa yayi kaza kuma in yayi ma mutane azaba akan laifinsu fala ya safo ubaha da yawa za a ganin wani in zai wani abu wanda yake kallo in yayi abun to yana ganin ko me zai biwa baya to shi Allah bai tsoro duk abin da zai biwa baya don ba wani wanda ka iya wani abu daga baya to saboda haka kuma shi yasa kaga kasancewar shi kadai a cikin mulkin sa shi yasa ya zan dukkanin abin da ya tsara shi zai faru cewa da Allah su suke da matsaloli za su faruwa da yawa ma cikin halitta baki daya da ma da yanzu duniya ta tashi gaba ɗaya don yadda Allah biyu akwai da yanzu duniya ta tashi gaba ɗaya yanzu duka tun da yanzu dai an samu sabani don ka dai manya guda biyu su haɗuri guda lokaci ɗaya ko masu mulki ai kana ganin ko mutanen da yadda ake yin aka ce wannan sarkin wannan gari da wannan sarkin wannan gari sai ka ganin take ana yawan faɗa nan take yaƙi tsakanin su tsakanin sarkin wancan gari da wancan gari sai ka ga ya faru na sabani kuma kaga ku ga yanzu haka a yanzu ma za a ga misali sai ka je ƙasa kaza wani abu kaza haɗa su da wata ƙasa rikici ya faru tsakanin su to ina da a ce Allah guda biyu ne suna mallaka da Allah kowa ce dukkan su ka mulki ko kuma a duka sama da ƙasa ko kuma a'a wani sama yake wani ƙasa yake to ko da dai ba mallakar tasu guda bace da an samu sabani kamar a ce misali ai wani da wani Allah sama yake wani kuma ƙasa yake to ko irin haka ne sai an samu sabani mai yawan gaske tunda kamar da na faɗa misali kamar in ya zama Allah guda biyu ne to tun wajen halitta ma za a samu sabani domin idan Allah madaukin sarki yana so za a halicci yaro a cikin cikin mahaifiyar shi kaga tun daga nan inda Allah biyu ne ka aikin to da guda yana iya cewa mace za a halitta guda ya ce kuma namiji za a yi kaga sabani za a yi kuma kowa cewa za a shi nashi za a yi wanda ya kaso aikin kaga kashi a samu rikici sai kila ma ita kuwa kanta ma ta rasa nan kila wajen sa wajen waɗanda za a yi gurgu to ka gani in kuma a ce ba ma irin haka bane a ce ma ko da daban daban suke wani daban sama yake wani ƙasa yake shi ma jin sai an samu sabani don kaga inda dai a ce Allah sama yake na sama daban na ƙasa daban shi ma don matsalar za su faru kaga a shi dai an sani ƙasa dai ba za a ce a yi ruwa daga ƙasa misali ko to kaga Allah sama kenan da shi da zai ruwa inda huli misali fa to kaga in yace zai yi ruwa in na ƙasa ce bai dafa shi bai ƙasa ba shi kuma kaga haka samu sabani sai a samu matsala shi ko kaga tun da igana yake yana da mulki ko an ce kai ya sai hayi ba yawa saboda wani cikin iko da shi ma to in ko ya kaga za a samu sabani mai yawa in na saman shi ma inda a ce wani da yake na saman yace shi ma bayan da ana kunna mai wuta na kasa ana bata mai sama da hayaki shi ma kaga haka za a yi sai ka ko an samu matsaloli da wato shi yasa Allah ce inna ilahum lawahidun shi Allah nan shi kada yake baya tare da kowa a cikin mulki ne duk abin da yake halittawa shi kada yake shi duk abin da ya mallaka kuma shi kada ya mallake shi amma yanzu aka diba ga ko yanzu yau da an ce wannan wani abu ne wanda na gado ne gaba ɗaya na kowa ne kamar misali a ce mai gida ne sai ya rasu ya baɗe ya ne ya ban masu dukiya ko na ko gida ko gona ko na baka da waya a kwashe ta lafiya da samu sabon ba saboda ya zama namu ma'ana na kowa da kowa kenan ba na mutum guda ba amma sadda uban na nan da yake nashi ne shi kadai kaga ba wanda zai motsa ko cikin da ba mai cewa shi nan nashi ne dole kowa ya kama baki shi shiru to wannan shi yasa ubangiji mawaki zai ke tabbatar da cewa shi kadai yake a cikin mulkin shi kuma shi yasa kaga a kasancewar Allah mawaki sarki yana shi kadai a cikin mulkin shi a lokacin da su mutanen Makka suke tambayar cewa wai shi Allah nan na manzo Allah sallama ya gaya masu shin wai nami ne su abin da suke kallo ana yin allola gumaka kenan na zinari da na azurfa da sauransu to wai shi Allah na manzo Allah shi nami ne shi na zinari ne shi ko na azurfa ne ko nami ne shi ya shi na rage cewa ka gaya masu qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace shi kadai ne shi Allah kuma shi kadai ne wanda ake neman bukata daga gare shi sannan kuma shi bai haihu ba kuma ba a haife shi ba to saboda haka shi yasa kaga shi ubangiji mabakin sarki ba wani wanda an warin shi ba wani mai iya irin aikin da ya kai to shi yasa ce inna ilahakum lalle abun bautar ku shine Allah mabakin sarki lawahilu shi kadai ne to kuma ita wannan abun shine rigimar ta hada watan mutane baka aka ci fama da su ba saboda su abin suke kallo yanzu ya za a yi yawan mutane gaba ɗaya a ce Allah guda ɗaya za a bauta ma su gani suka Allah guda ya kaɗan kuma shi yanzu suke da goma su kai ɗari uku da sittin duk su aka bauta ma kuma nan ga ka'aba lokacin suke nan duk an karata su ga ka'aba duk na aka bauta musu ƙwarai ku lokacin duk na na ahiyar da kusa saboda goma ka gama ɗaya dama lokacin saboda ita dama tun lokacin jahiliya dama ita ka'aba tana da daraja da kima gare su kusa kowa na girma wurin ka'aba ɗin saboda dama tana da asuli tunda tun zuwan duniya duk duniya ta daki da farko ba haka Allah ya fara inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata wannan dakin da aka Allah ce shi aka fara duk duniya gaba ne to shi yasa sai ya zama yana tarihi gare su yana da muhimmanci yana da girma gare su kwarai da gaske to shi yasa don ɗaya neman tabarruki duk kuma kan an karata su ga Ka'aba ne kowace kabila da nasu gunki kowace kabila da nasu daban kowace kabila ta san nasu to haka suke iyaka dai an sani akwai mai irin sulata da uzza da u'al da hubal din nan sune manya manya shi yasa kaji koran tsara a sai sai su tsoron ci da lasar uzza yawa sune manya to saboda haka shi yasa sai zan a nan da hira gwata saboda gumaka to amma a lokacin sai da aka yi fata makka to a wannan lokacin ne sai duka Allah ko zai ce ba maza sallallahu alaihi wasallam izini duk an ka share su gaba ɗaya aka ci to daga yanzu ba wani wanda zai ƙara taba wani mushriki da zai ƙara bauta ma goki na ka ba gaba ɗaya aka share shi kenan shi ne an gashe da sakawa yanzu ya zama ba wani gunki wanda yake a inda ka aka ne to shi ne kanci suna cewa yanzu aja ala ali hafi ilahan wahidan inna haza da shehun ujabu yanzu a ce duk allolan ga gaba daya mai da su duk Allah guda ɗaya za a wata ma sun ga cewa wannan abun ba mamaki ne wasu a ma ganin suka abu mawaki ne zuwa ce Allah guda ɗaya a wata mutu duniya to shi ne Allah ke tabbatar da shi kadai ne amma sun kasa su gano kuma shi kadai da ya halicce su sun kasa su gane shi kadai ya halitta musu kasar da suke yi yawo cikin ta sun kasa su gane shi kadai da ya halitta musu sama da rana da sauran duk abin da suke amfani da su sun kasa ganewa amma wajen bauta ɗaya suka ganin kuma bautar ta yi mai yawa shi Allah shi kadai ne to shi ne Allah ke cewa inna ilahakum la wahidun lalle ubangijin ku ubangiji ne wanda yake makadaici to sai Allah ya faɗi sifar wannan ubangiji din sai ce shine rabbus samawati shine ubangijin sammai guda bakwai wal ardi da kuma kasai guda bakwai wama bainahuma da abin da tsakanin su wa rabbul mashariqi kuma shine ubangijin mahudan rana mahudayin rana kai jimfi a nan Allah ce rabbus samawati shine ubangijin sammai guda bakwai wal ardi da kasai guda bakwai yawanci duk ana gani a cikin alqur'ani wajen sammai za ka gaina zuwa da jimfi samawati samawati sammai guda bakwai amma sai a ce wal ardi shi kuma ba a cewa guda bakwai ba a ce wal ardi da sab'a misali to shin su ya aya suke shin samman guda kasan kasan ita ma guda bakwai ce ko ko dai ita guda ce aka ce to ita ma guda bakwai ce muna saboda ai can a cikin alqur'ani ma akwai da Allah ya ce wa min al-ardi mislahunna bayan ya faɗi sammai da guda bakwai sai ce wa min al-ardi mislahunna su ma kasai kawai misali su ne ka guda bakwai kina kuma aka samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa duk wanda ya ci iyaka ta makwacin shi ko ta gona ce ko ta gida ce sai mazan sallama ce sai an naɗe mai ƙasa tun daga nan har ƙasa ta bakwai ɗinta za a naɗa ke mai ta ɗora mai ta bisa ga kai da ran tashi da ba shi ke ɗauko wanda ya ci iyaka ka gane ko ya ɗauko ta zo da ita wurin hisabi ga shi cin iyakar gonaki balle ka ci kuya guda ɗauko yawwa ko taki guda manzo Allah ce ma cewa ko taki guda ne ka ci to sai an nada ke mutum tun daga nan ƙasa ne har ƙasa ta bakwai za a dake kuma dora mai za a ga kai kawa guda taki guda misali haka to na da mai cin kuyya guda ko kuyya biyu wani haka za a yi sai kullum shi cin aka tashi bai karewa ko ga iyaka amma an dasa iyaka ba wasu da wani amfani sai bi ta tasu tarewa in kuma shi ma makwacin nashi mai bidai tunanin sai a ce yi da shi kina sai ka yanzu a gari gici ya barke tsakanin su to shi yasa ka ga ko na gida ko na gona wannan yanzu inda mutum zai auna ya diba ya gani wannan cin iyaka bai kara shi da komi don Allah yanzu don ka ce iyaka ta kuya guda ko kuya ta gonan mutum mi zai kara ka mi zai rika in talauci ne ka kaka so ka hitar da ciki ne da kuya yiwa ta kara ba komi ba ta hana kai talauci shi ka ji maforo to ka gani ka ma kara baka kai kurum saboda haka to shine na aka gano a sheki nan sun ma kasai guda bakwai tun da gashi an ce wa min al-ardi misla hunna kuma ga manzo sallama a hadisi kuma ya ce za a nade mu wanda ya ci iyaka ko da saki ɗaya ne tun daga nan ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai sai a gano su ma guda bakwai ɗinki to shi yasa ubangijin sammai guda bakwai da kuma ƙasai guda bakwai sannan ya ce ma bai nahu ma da abin da tsakanin samman da ƙasan kaga abin da tsakanin su kaga duk halitta gaba ɗaya kenan tun da an mana tsakanin su bai ko tun da ya kaga ba ba shi ƙasa muke ba ko ba can sama muke ba ko kaga mana tsakanin su kenan da sauran duk halitta da akwai baki ɗaya duka ta shiga cikin wa ba wai nan ma ɗin to sai Allah ya ce to shine ubangiji wanda ka san gwada wade wannan amsa ka ga ko irin ta irin cewa da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ba Fir'auna ko da yake tambaya cewa ma rabbul alamin sai ce mai ai rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina ubangijin sammai da kasai da abin da tsakanin su in dai ku masu sakanka cewa ni da imani to shine ya kara mai kuma ce rabbukum wa rabbu abaikum al awwalina ubangijin ku kuma ubangijin uwayen kuma na farko shi ne to nan shi Allah ke tabbatar da cewa wannan ubangiji shine ubangiji samai da kasai wa ma bai rawa da abin da tsakanin su sannan kuma wa rabbul mashariqi shine ubangijin mafudayyan rana wanda anan kaza Allah ce wa rabbul mashariqi kama nan mai tafsiri sai ce wal magharibi har da mahadar rana da so shi kuma yawa shine awal magharibi wanda anan nan sun safati kaga shine sai Allah ya kawo rabbul mashariqi kurum ba kawo magharibi ba amma ya kuma da siga ta jami'i kuma ya kawo shi amma an sani can a cikin sada sa'ir da yake ji inda yake cewa fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi ina rantsuwa da ubangijin mahudayyan rana da kuma mahadayyan rana kaga duk da jami'i sai nan ba a kawo magharibi ba amma can an hada su da magharibi duk an hudu ay fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi sannan kuma in ka diba cikin suratul rahman shi kuma sai kawo shi da siga shi ko ta tasniya guda biyu cewa rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini shi kuma ubangijin mahudayin rana guda biyu kuma da mawadayin rana guda biyu can an faɗi da jami'an cikin ubangijin mahudayar rana da yawa kuma ubangijin mafaɗayar rana da yawa nan kuma sai aka ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini mafaɗaya guda biyu da kuma mafitayar rana guda biyu wani kunan kuma sai ka ji da Allah faɗa shi da sunan jikin sosul musulmin da ko wanda ta shi kuma rabbul mashriq wal maghribi shi kuma mahudan ubangijin mahudan rana da mafaɗar rana to wai malamai suka ce to a kenan abu ne wani wuri an yi jam'i wani wuri an waɗe guda biyu wani wuri an waɗe guda to wani addini to saboda haka dole da suke kowanne aka ce inda aka faɗi jami'i din cewa rabbul masharika mashariki wal magharibi din abinda aka nufi shine mahudayen rana da yawa ai mun faɗi karatu mu na baya cewa rana tana da hanya ta kai 360 adadin yawan kwanakin shekara duk inda ta biya ba ta ƙara bin wannan wannan wuri ba ta ƙara bin kuma sai bane Allah ya kai to shi ne aka nuna da mahudayen rana da yawa ne tun da ya kagar in ta hito ba ta ƙari hito kuma na wurin gobe jibi wata ta canzawa ban da gobe wata ta canzawa kafin ke nan mahudaye ke nan da yawa annan mahaɗaye kuma da yawa kaga ai in ta hito ga kuma kaga nan za ta faɗi ne gobe kuma in ta hito ga nan ta gaba ita ma kaga za ta faɗi ne to shi yasa aka ce mahudayen rana da yawa da mahaɗayen rana da yawa to sai inda an gashi shi kuma rabbul mashriq aini wa rabbul maghrib aini ubangijin mahudayen rana guda biyu shi kuma sai aka ce shi kuma lokacin da rana ta koma kudu da lokacin da rana ta koma arewa ai ka san akwai lokacin da ta koma kudu akwai lokacin da ta koma arewa ko in kana so ka gane kuma in kana da wata kala inuwa gidanka ko kuma rufa ka saka suwar zan nan za ka gane ko nan za ka gane cewa lokaci kaza sai ka ga rana na haka take bugunka wani lokaci kaza kuma na haka take bugunka to shi ne aka ce wannan rabbul mashriq ayin rabbul maghrib ayin guda biyu din da aka ambata to ana nufin lokacin da ta koma kudu da lokacin ta koma arewa kenan kaga in ta koma arewa ya zama wa guda guda kenan in ta koma kuma kudu ne shi ma ya zama wata uku da kaga guda biyu kenan mahwada shi ma haka inda aka ce shi kuma rabbul mashriq wal maghribi shi kuma aka ce dai dai shi kuma saboda ai ko ta koma kudu ko ta koma arewa duk da sunan ta dai gabas yawa duk inda ta dai gabas din da ce kaga rabbul mashriq dai dai hayu sunan ta dai mashriq din maghribi kuma inda za ta wanda dai shi ma dai duk guda din ne ko kudu ne ko arewa shi ma to shi yasa aka ce saboda aka ba cin karo bane qur'ani yayi ba haka na abu yake ba ba cin karo da sunan shi bane to shi ne rabbar mashirƙai a rabbar mashariki kenan ubangijin mahudayyar rana da yawa sannan sai Allah mawarfi sarki ce inna zayyana sama a duniya lalle mun kawata sama ta kusa bizinatil kawakibi da ado na taurari wato shi kuma abinda Allah ke magana cewa shi ne ai bai zau'i ha da haske taurarin aw bi ha ko kuma da taurari ne wai ma'ana shi ne sammai Allah ke magana cewa ya kawata su da taurari inna zargina sama a duniya bi zinatil kawaki kamar yadda ya fara ta wata ayako inna zargina sama a duniya bi zinatil kawaki a nan ina kisha inna zargina sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin wa atadna lahum azab sa'i kaga inna zargina sama a duniya bi masabiha an kawace sammai da wannan hijabin da sauraron din kenan to nan shine Allah yake magana cewa ya kawace sammai din da su waɗannan tauraru wanda kaga in ka duba musamman in lokacin da ba a faɗin wata ko kaga in ana duhu lokacin in za ka kalli sama za ka ga irin yadda tauraru suke shi yasa shi duk waɗannan abubuwan da Allah ya ba gaba ɗaya ya yi su ne wajen ɗaya mutum ya riƙa kallon waɗannan abubuwa su zama matsayin abun tunani da kallon ƙudar Allah da ikon Allah ba sarki ba duk ba wai haka ne kawai Allah su da aka sha ba a'a wani lokaci haka kawai ya ana duhu ka tsaya ka riƙa kallon sama mana da kyau ka kalli taurarin nan da yawansu da irin kalolinsu ka ga waccan zahi waccan girma waccan karama kuma haka sun yi masa ba kyau kwarai da gaske ka gano Allah wanda dai haka Allah ya wannan ba don dai ka kalla din ka gano kudura da iko na Allah mai sarki ka ƙara sanin girman Allah shi yasa haye su wannan inda za ka yi haka da za ka ga irin sama lalle tabbas wannan taurin suna mata ado suna ƙara mata kyau a lokacin da ake watan duhu din sadda ba haske kuma shi yasa ka ga ita wannan taurarin in bancin suwa da kuma tsananin duhun da za a yi nan ga duniya ba ɗan ƙarami ba ne duhu za a yi mai tsananin gaske bancin taurarin wannan da kana ganin ka sun yi nisa ƙwarai suna sama ƙwarai duk da haka ne yana da amfani wai haskin nashi duk haka ne yana da haska mana ya ɗan rage ma shi duhun gashi ne inda ba su gaba ɗaya kwata-kwata a ce ba a taurari duk duka da duhun da za a yi ya wuce hankali kila in ba rusa na ba da sai an ta samu matsaloli ma da yawan gaske to amma sai Allah ya yi irin waɗannan abuwa ya kawo taurarin ga sunan kala-kala kuma duk yadda ake ganin tauran nan haka suke wata rarra ta lullunka duniya ba su ɗaya ba ba su ba su uku ba amma saboda suna kole ne kwarai sai ga kawo ɗaya karama ce alhali girma gari su kwarai da gaske to shi ne Allah ke cewa shi ya watan ya kawata ta bizin tul kawakibi da ado na taurari sannan Allah ce wa hifzan kuma mun ka sanya su matsayin kiyayewa min kulli shaytanin marini daga dukkan wani shaytan mai tsaurin kai sai sun ka zamo la yasma'una ila al-mala'il a'la ko ka ce la yasma'una ko la yasamma'una wato ana kanta shine la yasma'una ba su ba su iya yin saurare shine la yasma'una ba su iya jin wani abu daga ilal mala'il a'la zuwa ga jama'an nan na sama sune mala'iku kenan wanda al mala'ikar shine mala'iku fi sama a cikin sama wai ma'ana shine a lokacin an sani su tauri a su aljanu da makotan suna hawa junan su dan su satoji na maganganun a in Allah madauki suki ya sanar da mala'iku wasu abubuwa wanda za a aiwatarwa to sai su ciwo labarin sai su zo su gaya ma bokaye su kuma sai su zo su faɗa mutane to shi ne sai Allah yake cewa su waɗanda tawarin mutane ne su don su zama matsayin kariya da kiyayewa min kulli shaytani daga kowane shaytani shaytani aljani mari da wanda yake mai tsaurin kai mai fita daga biyayya Allah sai sun ka zama la yasma'una ba su iya ji ilal mala'il a'la zuwa ga jama'an nan madaukaka su ne mala'iku wa yuqzafuna sai an rika ana jifar su min kulli janibin ta kowane bangare sun ka zama duhuran watan suna abun korowa daga can sama din walau ma azabun wasibun suna da azaba kuma madawwamiya a lahira ma'ana shine waɗannan ayoyin Allah yana mana isharar da zuwa ga cewa ya halicci waɗannan tauraron domin su yi ado ga sama sannan kuma aka rika jifar su shi ɗano a zirar da suwa kamar yadda ibn jaririn al-dabari a cikin tafsirin shi ya kawo daga sai na abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu wato shi ne yake cewa a lokacin su waɗannan shi ɗano aljanu suna tiya zuwa sama don su rika jin maganar mala'iku kuma idan suka zo wajen jin maganar mala'ikun nan duk sanda suka samu magana guda to in suna kawo masu waɗannan bokayen nasu za su haɗa ta da karya kusan guda tafafin da tara sai wannan gaskiya ta zama ita a ta ɗari ɗin wanda ta nan ne saboda wani suke amfani da shi in suka faɗi magana guda ta zama gaskiya to duk da suka faɗi yadda za a yi to shi yasa suna wannan cin da suna yin wannan kare kare to wannan shi ne amma lokacin da Allah maɗauki sarki zai aiko manzo Allah sallallahu alaihi to ana so za a share a yi share gaba ɗaya a kore su daga hanya saboda a lokacin za a fara saukar da wahayi mala'ika jibril zai rika kawowa da da komawa tsakanin sama da ƙasa wajen kawo wahayi to shi yasa aka share hanya to sai Allah ya sa aka jife su da wannan taurari to shine lokacin da aka kore su wannan jifar da aka yi masu to shine sai ya zama wani daga cikin su da an jefe shi gaba ɗaya zai kone duk ya halaka gaba ɗaya mutu wani kuma ya an jefe shi a sai ya zama an mai mummunan rauni amma bai mutu ba wani kuma an jefe shi sai ya zama shi kuma ya samu tabuwa sai ya zama ya samu tabuwa hankali misali sai ya zama irin wawaye na haka ga wanda bai da bai da hankali cikakke haka haka an kai musu to lokacin da aka yi haka to sai sun ka kai kara sun ka kai sai wajen mai gidan nasu shine shi dan da kai ne ba cewa to yanzu ga abin da yake faruwa duk an koro su daga sama sai ce lalle akwai abin da ya faru an sun ka da kwamiti su sai su zaga cikin faɗin duniya wai me yake faruwa wanda ya sa aka koro su daga sama wanda can da suna wuce samai da yawa amma lokacin annabi isa da aka haife shi sai an kare su an koro su daga wasu an gaba su samu saura sai da aka haife manzo sallama sannan sai aka koro su daga saura to shine sai ya ce su sai su zagaya su gano wai me yake faruwa to shine sun kai suna kewaya a cikin duniya don su gani wai menene abin da ya faru wanda ya sa aka koro su daga sama to lokacin da suna cikin kewayawa sai wani lokaci kawai sai sun ka zo sai an kai wasu sun ka tawo daga cikin kwamitin tun da rarrabuwa an kai sai wasu sun ka zo wani da ake ce ma wadi na khalil wadi na khalil manzo sallama ya taho sun yi zango wanda shi da tabbai to sun kwana nan ne sun tashi suna sallar asuba a lokaci to shine sai dai suka tsaya wurin sai da manzo Allah tashi yana sallar asuba sai yana karatu alqur'ani to shine sun ka tsaya sun ka saurara sun ka ji tun da suke ba su taba jin irin wanda abu ba na karatu alqur'ani sai suka ce ko suna ganin wanga abun shi a dalilin ko an koro su to shi ne suka koma wajen ba da result cewa to su sun gano yanzu ga abin da aka dalili saboda ga abin da sun nan da suka dawo suna faɗa mai wannan su ai cewa a a inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd su waɗannan da suka ji da amma imani suka yi ba an gane waɗannan da annan gurin da sun ka ji waɗannan ayoyin da maza sallama yake karanta a wannan sallah ta asuba din a wajen khalil sai sun kai imani shi ne kaji ana cewa qul uhi ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bihi suka tsara haka ga mun yi iman da shi to nan da suka dawo suna bada labarin suna cewa lalle sun ji wani abun mamaki na karatu a wanda ba su taba jin ne ba amma da su sun yi imani to daga nan ne sai ya zama gaggar sun karɓi kashi biyu akwai masu imani na kwarai kenan akwai kuma na banza shi ne kaji da kansu ka faɗi a yadda cikin su ne su faɗi kansu ko a cewa a cikin su minna salihuna wa minna duna zalika kunna da ra'ayi ka kila sun ka ce daga cikin mu akwai na kwarai akwai kuma na banza wanda ba na kirki ba sun ka ce su ma kala kala ne hanyoyi daban-daban suke cikin addinin nasu akwai wancan addini kaza ya kai wancan addini kaza kai kamar da ka san wata ne to shi yasa su suka zama su ma kashi-kashi daban-daban waɗanda an na kirki har yanzu kuma har gobe suna na akwai su na ƙwarai masu imani kan mutum ya ɗauka ai duk aljannu gaba ɗaya duk duka babu na ƙwarai akwai na na ƙwarai amma in na ce akwai na ƙwarai ba ina nufin har da masu zuwa ga cikin mutane ba masu zuwa cikin cikin mutane ba su cikin na ƙwarai ɗin su ka gane na ƙwarai ɗin suna daga cikin waɗanda sun ware kansu su koma gefe wasu a can suke daji nesa ba ruwansu inda mutane yake wanda kasan wannan ne nan in ka shigo kasuwan ne a makarantar allo na makarantar islamiyya na makarantar aka zo da tafai na ya azumi ana tafsiri ana kobi haka nan su masu ki wannan nan bai ba ruwan su cikin jama'a kuma wasu kuma suna can wajen ka'aba suna dawaki da sauransu ba ruwan su da shuka mutane kuma amma da wanda kaje na shiga cikin jikin mutane cikin wata ya zo ci wata ai zuwa ya taimake ta kaza kaza karya ya kai ba na kirkin bane ko ya ce musulmi ne musulmi ne amma ba na kwarai ba kamar da kasan cikin musulmi mutane su ma ana samu haka akwai na kwarai akwai na banza ciki ka isko musulmi ne amma mutumin banza ko kuma yana sallah ba sallah bai baka ce da gawo to su ma haka nan suke din saboda haka waɗanda an da kicin babu ruwan su da shiga cikin jama'a kwata kwata dala balle yana abin da ake ne yaudara ko da sai ka ga wasu ɗayan kona suna kira mutane su ce musu su aljanu ne su ba za su taimake su da za ka na duk ƙarya duk wanda ka je kira ka gawa ya ce maka na ƙarya yake ba aljani wanda ya kira ka ba ƙarya yake mutum ne saboda haka su ba ruwan su ma da waya su kwata kwata makocin ba balle ma a ce ka kuma da yawa suna samun nasara suna haka ko sai ka ji an ce sun nan bari mutum dubu ɗari kaza ɗari ɗari biyu ɗari uku ga sunan dai ta gani saboda haka duk ɗaya ce suka yi wannan ba a mutane su ka wannan aiki to saboda haka a su wanda yake nan ba Allah ya nan ma ba da daɗi ba ko wata guda ba da ni ma wata rana wanda ya kira ni haka nan aka kira da yake ce wani kawai dai daga kira ne kama addu'o'i Allah ya ba albarka Allah ya ba kaza Allah ya ba kaza duk ya gama addu'o'in duk da addade yi duk wata addu'a da addade wanda mutum ka so sai da mai ita da zai ce mai amin amin an samu shi saboda haka na ya sa ya ta ainihin tun da sahi ne saboda haka abin da ya sa taimaka man za a yi saboda ni mutum ne mai taimakon mai jin tausayin tsofaffi sun sani kuma ni ma na taɓa taimaka mashi eh na taɓa taimaka mai da sadaka ta wasu kuɗi ya ce kuma ni mutum ne mai son manzo Allah sallama saboda haka za a taimaka mai kwarai da gaske shi da ne da gaga ne yanka zaka nishi to masha Allah sannan an gaba da wani to yanzu mutun da dani musu annabi ne yi ma annabi salati kafa dari sannan daga baya za a saki kira na akwai bayanin da za a saki daga baya yawa eh to da koya an kai dai sai mai saki kira na daga baya saboda wani abin da sa to kaga ana haka da suna yi da yawa suna yi da yawa kwarai da gaske to wannan mafi yawanci sai ga kwarai su kai ba jaru ne gaskiya yawa saboda haka aljanu na kwarai ba ruwan su da harkokin mutane gefen su ke koyo shi ba su shiga cikin mace su ce ai su musulmi ne ai tawa sun ke su taimaka mata ai kaza kaza wannan suna shigowa ne kawai don su kawo wani batanci da wata matsala na gaba tsakanin wasu don da ta zo mafi yawanci da waya a wannan abu ya dore ba tare da kaji sun wata karya ba an ce kishi ta tana mata abu kaza ko kuma don ana bata mata da mata kaza shi sun ka taho shi da ci ba rawa ne saboda haka waɗanda an da kirki na kwarai din ina bambanta muku ne tsakanin na kwarai da waɗanda ba na kwarai ba wanda ka jera irin wannan ba na kwaran bane ko da musulmin ne tana iya yiwa zama musulmin ne fa amma dai cikin musulmin irin shedanu kenan amma wanda an mu'mine din na kwarai kamar yadda suka faɗa ne cewa min nasalihuna wa min naduna zalika daga cikin mu akwai na kwarai sannan akwai kuma waɗanda ba na kwarai din ba wannan shine a lokacin da suka yi wannan imani sai aka samu cewa akwai waɗanda an masu imani akwai waɗanda ba masu imanin ba to wannan lokacin ne sai Allah ya koro su daga sama din baki daya to sai zama daga wannan lokaci kuma labarin su rika gaya ma mutane cewa ai suna ga abokan su ga abokan za da ake ciki to sai ta yanki da bakin nan saboda ba ƙara jin labarin mala'iku a lokacin to nan su ne Allah yake ba mu labarin kuma su ne can ayat da faɗa da su cewa da Allah yake faɗa cewa inna zai da sama duniya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin mun ka sanya wannan tauraron don mu rika jifa ga su waɗannan shedanan da suwa wa asna lahu azaba sa'ir ko mun tana musu da azaba ta wuta a lahira shi yasa yanda in musulmi mutum wanda an musulmi na kwarai in yayi imani yayi aiki na kwarai yanda Allah ya fashi aljanna shi ma aljanna wanda an mumini mai imani na kwarai shi ma in ya mutu shi ma aljanna za a sanya shi duk irin jin dadin da kai mutum zaka cikin aljanna shi ma aljanni wanda an mumini na kwarai mai imani shi ma haka zai jin wannan dadi a cikin aljanna din sannan in wanda mutane su ma in suka zama kafirai suka zama shidanu yanda za a sanya su cikin wuta haka nan su ma aljannu din su ma za a sanya su ma cikin wuta a musa taro kama kan wani ce to sai dai kuma su an ce da wuta an kai su to a za a kuma wata ta kone su ko ko ai wani wuce na aika wani ko to za ta kone su da kware ku saboda ai da yawa za ka isko abu kala guda ne amma saboda ɗaya daga cikin su ya yi wani ƙarfi sai sai hukunta wani kuka walla ya yi ƙarfe kuka sa kuna yanke wani ƙarfe kuma ka da bane ba kuma ƙarfe ne yawwa saboda kaga ashe kenan kakka dauka don suna wuta da wuta an kai su wai wutar ba ta kona su ba haka nan bane yanda ka san yanzu kana iya sa karhe ka yanke wani karhe da shiya to haka nan sun ma za a sa wuta kuma ta kona su ne yawwa saboda haka duka ba wai wani abu ba wani shi Allah da ba abin da ya so sai bai ne abu amma in ya ne abu to shikenan zai yi shi karo to shi yasa sai zama in sun in waɗanda annabawa ne za su shiga aljanna waɗanda annaban za kuma cikin su su ma za su shiga wuta kuma duk irin matan da suka shiga cikin suna cutawa din nan su sa mata rashin lafiya su sa mata kaza da kaza da kaza duk irin waɗannan wani an ka tayi lahira sai fa Allah ya musu hisabi ita duk wahalar da wannan matar ta yi to matukar dai ta yarda da lamarin nan haka Allah ya jarbe ta da su wadin to Allah zai ba ta lada in aka ce a lahira za ta ga sakamakon na wannan wahalar ta yi su kuma sai Allah ya hukunta su hukunci mai tsanani akan wannan zaluncin da sun kai mata sun ka shiga cikin jikinta ko cikin namiji ne wanda sun kai cutar da shiya duka sai Allah ya hukunci tsakanin su saboda alayira ba wai tsakanin mutane da jama'a ko da dabbobi ne sai Allah musu hukunci ba dabbobi wadanda ne kana ganin kaza ce wata ƙarfi sai ta tabbace wata lahira sai mutu hukunci rago wanda ya tuni wanda ya wani ƙarfi shi ma haka nan sai an gama musu hukunci sannan sai Allah ce musu kunu turaba sai an gama gaba ɗaya sannan ce zama ƙasa kaga su ba aljanna za su shiga ba amma duk da haka su ma ba su ba ƙyale su sai da aka musu hisabi to balle bai shiga aljanna da wuta saboda ka shi yasa in mutum ne cuci a dan uwa ne sai an sashi wuta in ma aljanna ne cuci dan uwa ne aljani shi ma sai an hukunta shi in kuma aljanna ne cuci wani mutum dan adam shi ma sai an hukunta shi a lahira kowanne ne daga ciki wanda ya zalunci wani to akwai sakamako muna fatan Allah ya kare mu da sada mu ikon aiki na kwarai alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah yake cewa watan sai ga su ana ji ana jifar su suna kaskantattu suna wulakantattu to sannan sai Allah ya ce illa man khadifa kashi na yace illa man khadifa al-hadfata sai dai wanda watan a kuma duk da ke akwai wani bayani da aka ce tauraru dinan da su ne ake ji su to kuma ga an ce tauraru nan kashe suke ko can sama to a za a yi kuma abin da a can kai kuma a cirki shi kuma a jike kuma wani abu da shi shi ma wanda wasu malamai suna cewa can suke sama suka kai su tauraru wasu kuma suna cewa can ma ne su kusan karkashin al'arshi haka to to ta kowane bangare ne an ka ce kai suke to sai an ka ce eh to lalle haka ne amma abin da ake nufi su taurarin da suke yi amai na garwa sun wuta su ne ake jifa waɗannan shi ɗanuwar da su wadda ba ainihin su ne asalin taurarin an ka cire kiri daga can ɗin su suna nan inda suke amma su ne suke wannan amal na garwa su na wuta ɗin shi saka ke cewa wa anna lamasa da sama'a fa wajadana ha muli'at harasan shadidan wa shuhuban suka cewa sun samu yanzu sama da sun zo za su isko yanzu an tsare sama yanzu kan akwai jami'an tsaro ƙwarai da gaske shine a harsan ne wasu ba kuma suka ce akwai garasun wuta wanda ake ji masu da suwa sannan suke cewa wa anna kunna na auru min hama qa'idul istami faman yastami ila ana yajid lahu shihabar rasada suka ce da sun kasance suna tsayawa can sama din suna sauraron maganganu na mala'iku to amma yanzu sai suka ce gashi duk wanda ya zo kuma yastami ila ana duk wanda ya ƙara zuwa wani ya ce ya sato magana mala'iku yajid lahu shihabar rasada zai ji watan tauraru za a za a je take shi ga waɗannan garasu na kita na suke cewa wa an na lalari a sharrun uri da biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce shin wai yanzu wanda abin da Allah ya yi na koro mu daga bisa mu ba mu gane ba shin wai wata shari'a ce Allah ya ka nufin zai kawo mutanen shi ko ko dai a'a watan wani abu ne mai muni aka so za a yi masu to kaga a sai suka gano a shi dai ba wani abu ne mai muni ba wato abu ne mai kyau wanda Allah ya ka nufi da suwa shi yasa sai aka koro su don a share hanyar da za a yi wa manzon Allah wahayi ne don kai zama akwai gurbata wurin mala'ika jibril rika biyowa da ayoyin alqur'ani nan ba tare da wata matsala ba to shi yasa aka kore su to shine Allah yake cewa dukan su ana koro su kuma wala azabun wasibun suna da azaba madawwamiya a lahira amma wanda ba musu imani ban gane kamar da faɗa wanda ba musu imani ba su aljannun suna da azaba madawwamiya a lahira yan kaso sai ce ana koro su daga sama din nan daga ba su ba su samun damar sata wannan ji na wannan magana ta mala'iku illa man khadifa al-khadifata sai dai wanda ya dan saci wata kalma ya dan sato haka ga misali kamar irin ana koro shi da dan ji wata kalma guda misali sai dai irin wannan a lokacin da aka koro su kina shine illa man khadifa al-khadifata sai wanda ya dan fisgi wata kalma wanda ya sato ta daga cikin magana din fa atba'u shi ma sai dai fa atba'u shihabun sai wani ɗan kashi na wuta sai ya biyo shi sai ake bar wanda yake mai hudawa ko kuma kace mai konawa wanda zai fado ya kone shi ko ya mutu gaba daya ko kuma ya yi rauni ko kuma wanda sun ka samu wannan tabuwar sanadiyar wannan raunin ai kana ganin ko yanzu dai da yawa za ka ganin wani lokaci in wani haɗari ya faru ga wani sai ya zama sanadiyar tabo hankali ne ko to su ma haka ne abin ya faru kenan daga nan ne sai an ka samu wasu daga cikin su sun ka samu tabo hankali su ma wannan korace da an kai masu wasu an jefe su ne wannan abin da ya taba su to shine illa ma kadaba atbahu shi abun saqib sai wannan tauraro din ko kuma wannan garwashi na wuta wanda yake mai konawa sai ya biyo shi to shi ne Allah ce ƙashi aka koro su gaba da shi ne aka share su na
إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا سكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa yana magana har yanzu da su waɗannan waɗanda suke ganin ba su yi imanin tashi alkiyama ba da manzo sallama yake ba su labari shine sai Allah madaukakin sarki ya ce to fastaftihim ka tambaye su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin wai su masu musu tashi alkiyama ahum ashaddu khalqan shin su sun kafi wahalar halitta amman khalaqana ko ko abinda mun ka halitta na sammai da kasai da sauran duk abinda cikin su ne wahala inna khalaqnahum Allah ce hakika mu mun halice su min dinin lazibin daga tabo wanda yake mai likewa ga hannu a anan abinda Allah yake magana shine yake cewa fasaftihim ka tambaye su shin ahum ashaddu khalqan su waɗanda mutane da suke musu tashi alkiyama suna ganin cewa ai ba za a yi tashi alkiyama ba shin su ne sun kafi wahalar halitta amman khalaqana ko ko abinda mun halitta na samai da kasai wai wahala tsakanin sama da ƙasa da irin manya-manyan duwatsunar za a gani da bishiyoyi itatuwa kenan da sauransu shin su ne dai wahala halitta ko ku dai shi ne Allah yake tambaye su a tambaye su haka to shi ne Allah yake tambaye su cewa ka ga wanda ya daidai da wancan ayat da ke cewa ko a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwa wa aqada shilailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha wanda Allah yana magana can wadancan su wanda ya halitta ne yake tabbatar da cewa to shi halice su shin halittar waɗancan din suna yi wahala ko ko dai a su yanzu a sake maimaita su da shi ya fi sauki sai Allah ce inna khalaqnahum mu mun kalici su waɗannan halitta baki daya min dinin lazibin daga tabo wato wanda yake mai likiwa ga hannu kasan an kwaba kasa ai kasan yanzu an kwaba kasa ai kaga zaka ga tana likiwa ga hannu kanka to ai kaga annabi adamu sanda za a halitta tashi haka an kai kasar aka ebo da an ka ebo an kwaba ta da ruwa wanda ake cewa kuma aka sa kowane irin ruwan ba kala daya aka sanya ba ita ma kanta kasar ba launi guda ba ce shi yasa sai ya zama ya'yan na annabi adamu suka zama kala ba su ma launi launi daban daban saboda kasar ba kala daya ba ce ruwan kuma ba kala guda bane shi yasa sai ya zama suka zama da dabi'a kowa tashi dabi'a shi ma daban daban to shine sai ya zan a bayan an kwaba ta to kaga an kwaba a wannan lokacin kaga zan ta rika likewa ga hannu kenan to shi yasa Allah ce min dinin lazimi daga tabo wanda yake mai liƙewa ga hannu a Allah ya halice su to shi ne sai rage cewa bal ajibta ya ce tsana bari da ya rasulullahi sallama ajibta wai yanzu kai kana mamaki kana mamaki wai su haruna suna yin izgili ma'ana shi manzo Allah yana mamaki yanzu a ce Allah da ya halicci sammai da ƙasai da abin da a cikin su da ni'imomi kala kala kuma yanzu a ce kuma shi wannan ubangiji ba za a wata mashi ba to shine manzo Allah yake mamaki shine Allah yake cewa bal ajibta manzo Allah kana mamaki ne wai su haruna cewa wasu suna yin izgili da ba'a akan wani abin da suke yi sai Allah ce kuma gashi wa idza zukkiru ina da Allah zukkiru ko zukkiru zukkiru na da akwai shada da kafa yawa a wai za zukkiru idan an ka masu wa'azi su waɗannan mutanen makadin la yazkuruna ba su wa'azuwa wai ma'ana shi ne la yata'izuna ya an yi masu wa'azi ba su wa'azuwa ga ayoyin alkur'ani ana karanta masu ga duk dalilai da hujjoji da Allah madauki sarki yake kafa masu na cewa shi kaɗai ya cancanta ya zama wajibi da wata ba amma duk da haka na ba su imani ba shi ne wai za zukkiru idan an ka masu wa'azi la yazkuruna ba su wa'azuwa wani zara a ayatan kuma in sun kaga wata aya ma'ana mu'jiza wanda Allah ya saukar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yastaskhiruna sai dai su rika yin izgiri da ba'a shine yastaskhiruna biha sai su rika yin ba'a da ita wa qalu suna cewa fiha a cikin ita wannan mu'jiza din ai in hadha illa sihrun mubin ai in hadha ai wannan abun bai zama komai ba illa sihrun mubin sai sihiri ne wanda yake mabayyani shine bayyana mabayyani a nan Allah yana magana cewa duk inda suna ga wata mu'jiza shine cikan shikakin kamari kamar tsagewar wata wanda ka san su ne suka ce su dai wannan abuwa da manzo Allah sallallahu alaihi yake dai duk sihiri ne tsafi ne yake musu kawai dabo ne yake musu ba su yanka sai sun ka gabare su kirkiro da wani abu wanda suna ganin abun bai yiwuwa suna ganin dai komai dai sihirin nashi dai iyakar sihiri dai nan kasa bai iya tiya can sama ya rushe sai sun ka ce to yanzu abin da za a yi so suka yi in suna su in dai manzo Allah nasu su yi imani to ya roki Allah nashi ya sa wata ya rabe biyu caji wasu na ganin dai manzo Allah ya zo ya ce can sama din balle in sai ne ta ce ya wuce ka gane wasu na ganin sun yi wayo ne ka fahimta ana ganin wayo ne an ka yi bari a yi mai abin da ba zai iya ba ko da ya sai ne kai ai ba zai iya yin haka nan ba tunda bai iya zuwa can sama inda wata yake balle ko ta yi tsaki shi ne raba shi shikenan manzo sallama ya ce to ba damuwa a sai zala ta shi roƙi Allah akan buƙatar a raba musu wannan wata yadda ake yadda suka nema to kuma Allah ya ansa sai aka raba watan guda biyu sai zama rabi yana wajen Jabal Abi Qubais rabi kuma yana wani bangare daban ga sama sun ana kallon ga wata amma sai ya zama kashi biyu ba kala guda ba ya rabi biyu to shine zada sun kaga abin lalle gashi ya faru kuma sun ce in an kai imani za su sun ce in dai an kai haka za su imani to kuma sai gashi an kai to maza Allah ce to yanzu a magana imani kuma so ka ce to yanzu duk da aka akwai sauran magana ɗaya saboda dai ka a ce su kaɗai ne na mutanen makai ma wanga sirri a bari sai mutanen su da sun kace cin wasu garuruwa sun dawo gobe sai in su ma sun ga haka nan can da sun ka gobe kai zan nan garin makka ɗaya ne a watan ya rabe ba bai bai rabe ko ina ba can ɗaya ne sun kace da haka sai in can mutanen sun tuhu san kuma sa ya ta waye sai ga bakin na sun taho daga wurare masu nisa ne sun ka taho an ka tambayar shi wai su ga abin da ya faru da ne wai su can abin ya faru suka ce wallahi su ma kan suna gani suna can da su ma suna wata arabi kashi biyu shi ma gashi yana tafiya a malami wancan arabi wanga gefe wanga gefe dawa kaga ai kamata sai cika alƙo da imani to shine suka ce kai ai in haza illa sihrun mustamir suka ce kai wanga sihiri ne wanda maza Allah ya ruwan da gaba duniya gaba ɗaya sihiri ne wanda ya gama duniya duka gaba ɗaya shine kaji Allah yake cewa duk ita rabati sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw kullu ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir duk abin da za a bar musu na su ce ai sihiri ne kawai su musu da shi ba to kaga to shine yake cewa duk irin ayar da za a gwada musu shine wa izara aw ayatin duk irin yadda za su ganin mu'jiza shine kan shi kaki kamar kamar wannan tsage watan nan da suka nema kuma an kai duk da haka ne ya sassu nuna sai su yi ba'a wai tsafi ne su ne kuma su an ce su yi tun da su matsafa ne gashi ba su iya yi kuma kaga ai ya kamata su gano inda tsafin ne da su ma sun iya to shi ne to wa qalu ina za illa sirrun bir suna ta wannan ba kai bane sihiri ne haka dai qur'ani wani bi su ce sihiri ne wani bi su ce bokanci ne wani bi su ce irin labarai ne na mutanen da wurin kurun ga tana shi da mutanen da shi yasa akwai wani annadul bin al-harith wanda ga cin kafiran ne shi ya ce wani harkoki ne da yake na ɗaya ta waje wani harkokin kasuwanci ne in ya zo can sai ya dan sabo irin kamar aci jarida haka misali irin da abubuwan da ake rubuta labarai na na ban dariya haka kamar irin su magana jari shi din da ka gane to in ya tawo shi kuma sai ya zo sai ya ce ku tawo in karanta muku irin abin da Muhammadu ke karantawa shi subhanallahi wai shi ma irin abin da manzo Allah ke karantawa ne shi ma sai ya zo ya ta ba su labarai da shirye kuro to shine haka da suke su ce labarin mutanen da ne a satirul awwali da kenan ga suna haka suke faɗa to shine sai Allah ya shiga kuma bayan wannan suna cewa yanzu a idza mitna
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم
sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa bayan haka suna cewa wai shin yanzu a iza mitina yanzu idan mun ka mutu wa kunna turaban mun ka zamo ƙasa wa izama mun ka zamo ƙasusuwa yanzu a inna yanzu mu la mab'usuna mu yanzu abun tayarwa ne za a tayar da mu ne shine ce a fil hamza tani a iza kenan kaga hamza guda biyu in ka so kuma sai aka kira zaka iya mai da wasu ka ce ai za to ana kanta za ka nan shi ne ke cewa in na lama kufu ne za a tayar da muwa sai sun ka ce shi yanzu ba mu kadai ba shin awa a ba wannan awwalu yanzu har da uwayen mu na farko har da su a ta su ma subhanallah wasu suna ganin yanzu to wai abin yanzu su wakan su su suna ganin su kansu yanzu waɗangan da annan din kamar ba ba a iya kada su ne shi yanzu ba su kadai ba yanzu har da uwayen su waɗancan na farko duk tare su za a yi su ma shi ne abamu da awwaluna yanzu har da uwayenmu na farko haka za a yi sai Allah ce kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am ka gaya musu eh haka ne tub afuna za a tada ku kware da gaske kuma wa antum dakhilun kuna kaskantattu kuna wulakantattu za a tashi ku to sai Allah ce ku sani tashi alkiyama da kuke ta ganin kamar abun zai yi ba fa inna ma hiya kadai dai ita wannan tashi alkiyaman nan zajratun wahida tsawa guda ce kawai za a yi tsawa guda ce za a yi shikenan kawai kowa ya tashi kamar yadda muka faɗa busa tunda za a yi busa ta farko wanda kowa zai mutu sannan bayan duk an mutu sannan daga baya sai a yi busa ta biyu bayan shekara arba'in ko kuma yin shirin nan cewa bayan yan shekara arba'in da yin wannan busa ta farko da mutuwa wanda sama za a yi tayin ruwa duk ta ɗauki a ganye da sauran duk itatuwa su yi ƴaƴa sosai da gaske idan suka yi wannan ƴaƴa ƙarshe sai kuma aka ce za su yi ƴaƴa sosai gaya ko ina sun yi kyau fiye da wanda suka saba saboda an samu ni'ima mai yawa amma ko ba mai ba kuma duk a mutu to sannan daga baya bayan shekara arba'in sannan sai Allah wani suke ba mu ne a sake yin busa sai duk kowa ya tashi a tashi a kiyama ne to shine yake nufin cewa ai zajratun wahid to ai kawai busa ɗaya ce shine tsawa ɗaya ce kurum busa ce ɗaya kurum fa ya zahum yanzu gurin suka sai suka suka su kowa tashi yana ta kallon juna shikenan sai Allah ce wa qalu
wa qalu ya waylana hadha yawmun هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون
to shine sai suna cewa wa qalu Allah madaukaki ce sai ga suna cewa ya wailana ya kai can mu suke cewa shine halaka na mai ana ya halaka su a hadha yawmuddin aka ce wannan hadha yawmuddin innan watan mala'iku ne zan ce musu haka shine wata kula da hudu mala'ikatu sai mala'iku su ce musu haza yau muddini a to ai wannan shine ranar sakamakon da ake faɗa muku za a yi kuma aka ce haza yau muddini din nan watan a mumine ne za su gaya musu haka nan cewa ai haza yau muddini wannan shine ranar nan na sakamako wanda kuke ta musu kuna cewa ku ba za ku yarda ba ba za ku ba za ku iman da shi ba kuma su aka ce kuma dai magana ce ta Allah mabakin sarki bayan sun ta suna cewa kai tun su mara sun lalace shi ma da yawai da nadin sai Allah ce masu haza yawon dini to ai wannan shine yana sakamako wanda kuke cewa ba ku da shi ba sannan sai Allah ya ce haza yawmul fasli wannan shine ranar rarrabewa ma'ana yin hukunci kinan bainal khalaiq tsakanin halitta gaba daya allazi kuntum bihi tukadzibuna wannan da kuma kasance kuna karyatawa cewa ba za a yi ba to shine yazo din sannan sai ya ce masu rusulul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
to sai Allah marake zaki ya ce wa mala'iku uhshurul ladina zalamu ku taro waɗanda sun ka zama kafiran nan shine zalamu din saboda inda shirka la zulma azim to shine uhshurul ladina zalamu ku taro waɗannan da suka yi zalunci na su da suka zama mushrikai shine sun ka zalunci an fi samun kanun su bi shirki da bauta mana abu wanda ba Allah ba ba su kadai ba wa azwajahum da su da sauran masu kama da su a cikin kafirci shine qurana ahum min ash-shayatin watan abokan haɗin su na shaytanu waɗanda ka taimaka musu wajen aikata ayyuka na saman Allah to a taro su gaba ɗaya haɗa su duri guda wanda wannan wasu wata hudun nan aka ce abokanin shi ɗan suke taimaka musu aka ce kuma azwajin hudun nan su ne mutane waɗanda tare da su suke haɗin gwiwa wajen abubuwan da suke aikata na saman Allah ne sannan aka ce azwajin hudun nan kuma matansu aka nufi waɗanda an ba na ƙwaye ɗin ba an gani shi ne waɗanda an masu imani kuma sai a raba kamar irin fir'auna kenan da matashi kaga mata shi asiya ta yi aljanna shi kuma ya yi wuta to shi ne aka nufi duk an fassara da hakanin ko ka ce matansu ko kuma ka ce a'a watan abokaninsu na shaidanu kenan ko kuma ka ce mutane waɗanda a yan wasu mutane amma tare da su aka haɗu ana da abin da aka nasa ba Allah ne to shi ne Allah zai cewa duk a taro su baki ɗaya ba su kaɗai ba kuma ma kanu ya abuduna da duk abin da sun haka ci suna bauta ma ɗin gumaka da suke bauta ma gaba ɗaya a taro su gaba ɗaya duk a haɗa su guda wannan abin da suke bauta ma min dunin lahi wanda ba Allah ba fahaduhum sai a ce mala'iku ku kora su shine dalluhum wa suquhum ku nuna musu kuma ku kora su ila siratul jahimi zuwa ga hanyar zuwa wuta subhanallahi kiyaye to bayan an zuwa na tafi aka hayati Allah ce musu waqifuhum amma ku tsaye da su ba innahum masluna za a musu tabari su wai ma'ana shine kamin su sai a ce musu su jira akwai tambayoyi za a ƙara musu wata za a za su ansa tambayoyi tukun sai su ansa tambayoyi sannan su wuce wutar wannan malamai suna cewa to kuma wata ayat zaka ji Allah yana cewa fayoma izin layus alu an zambihi insun wala jan rannan ba wani wanda za a tambaya da ya kowa sallar ne kuma na an ci waki ko hukumin masu kuruna shi mai abin yake aka ce dama tashi a kyamar yanayi yanayi akwai inda ba ko sauran su ba a kwata kwata ba ba wata wani da za a su akwai wata gabar da kuma za a zuwa gare shi kuma nan za a yi tambayoyi din to shi ne yake nufin ba ana nufin gaba ɗaya ba ne ba a tambayoyin ba a akwai inda za a yi masu wanda za a zauna a masu tambayoyi na menene abin da ya kawo wanda ya sa suka aikata abubuwan da suka aikata wanda suke ba daidai ba na shirka ne shi ne wa'i kuwan ku tsaye da suwa innahum mas'uluna za a tsaye da su ne ɗaya da suhun ku tsare su inda siraɗi nan gun siraɗi innahum mas'uluna su abun tambaya ne ma'ana za a musu tambayoyi an jami'a qawlihim daga dukkan zantuttukan su wa af'alihim da kuma ayyukan su wa yuqalu lahum sai kuma a ce musu tawbihan ana ana matsayin zargi gare su shin wai malakum la tanasaruna me yasa so ba ku taimakon junan ku yato kamar da kun ga sabacin duniya gashi ana haduwa ana taimakon juna to me yasa so ba ku taimakon yan uwanku subhanallah wa qabala ba'dhum ala ba'd na sai Allah ce bal bari dai humul yawma su kuma a yau mustaslimuna duk sun miƙa su kowa ya saranda daga gaba ɗaya shine ma sun yi saranda shine mustaslimuna sun miƙa ya baki daya munqaduna sun miƙa ya zuwa ga Allah azillahu suna kaskantattu suna wulakantattu kana jin da sai mun dawo gobe sai mu sun wuta shi kamar daga ayoyin da cikin su ne irin abubuwan da zai faru tsakanin su ne su kafiran da kuma irin husuma da su tattauna tsakanin su na cewa ai ku na samu kai kaza haka da rigima za ta kawo da tsakanin su to sai dai gobe mun dawo insha Allah lokaci yayi da mutane mara fata Allah ya kare mu kuma Allah ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi na kware waɗanda za mu samu tsira gare su a lahira alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a muna roƙon Allah dukkan bukatun da kai Allah biya mu baki daya alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na to
Assalamu alaikum. Aka yi maka lawo na hukunci mutumin da aka ɗauki jinin shi yana azumi da rana.
To, wato shi kamar iba jini kamar zama an ibi jinin mutum wajen yana da azumi. Dama shi iba jini da ai zai daidai da kusan kamar ƙaho da ake yi. Kuma an sani shi ƙaho ga azumi ba haramun ba ne. iyaka dai ana son ne kar a yi shi ne saboda kar shi wanda an ka baka wani samu matsala tunda kaga jini ne za a to yana iya tagayyara shi yasa kace an ce a ba da fiye suke can an hana mutum ya shi wannan kawo din ne yi ba ta tagari domin gudun kar mutum ya tagari ya samu matsalar jiki to kuma an sani shi jini in za a yi ba ce ai ta ga mutum na iya samun matsala inda ya ce na jini wa ɗaya shi saboda haka in dai an ka ɗaya jinin nashi shi bai jin komai ga jiki na lahiya da wake bai da wata matsala kuma ba a mai wata allura kamin ibajina ba ko kuma cikin ibajina ba wanda za ta shiga har ta shiga cikin cikin shi ba to ba komai azumin shi yana nan dama ko shan dan tausayawa ne ga mutum kawai ake ganin kamar kan aiki saboda gada iba yana jin yunwa kuma ya samu matsala don kaga da yawa an sha iba jinin wani sanadin kila yana jin yunwa sai kawai ga ko ya faɗi ko abu ya faru gare shi to amma in don haramun ba wai haramun bane amma dai a don gudun kada ya samu matsala da cikin shi sai ya zama inda su samu ne in za a iba jinin to ya ci abinci kawai a ci azumi in tun da larura ce ta kama shi ko larura in ta kama to abin da yake haramun ne kuma sai ya zama halaga mutum saboda lura in ta zama dole saboda ka shi a iba jini ba haramun daidai yake da yin kaho kamar yadda haramun ba zai zama in yin kaho ba zai zama haramun ba to shi ma ba zai zama haramun ne ba to Allah ya samu dace shi kenan kuma na fatan Allah ya samu dace Allah ya samu gura Allah ya biya mu da bukatun da kai baki daya dukkan nan abin da muke fata da kai Allah ya bamu muna roƙon Allah ya karba wani batu da muke gudanarwa cikin wannan wata muna roƙon Allah dukkanin bayan da yake wata a cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin bayan da yake watawa muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nasuwa albarkacin manzon Allah su sallama a marasa lafiya mai gida da su mutum Allah ya ba su lafiya ko kuma Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana himma da kokari mai aiki lafiya da dace mai aiki da ita da sauran dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban da mata masu shakan nasu ma muna musu addu'a da suke su lafiya cikin sauki da sauran manzon Allah su sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih da ma'ruf wa khatimi lima sabaqa nasir al-haqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم
ومن أنام بتحانة عشر عن شهر